haka barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci za a saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku ai sauraro lafiya Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاق الوجود من كنز الأمائب المحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقي في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تخمت لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القدبانية والجامئية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أبجله أهنئه وهتم على الشعراء كذا أهباب داها ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهي به تباها فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل لها جهازا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجين إلى فتح وأشرب ما أسر بل مياها بمولده أرجي كل خير أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد داها حق قدره ومقدار العظيم a yan uwa musulmi maza da mata masu sauraron mu ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya idan ba ku manta ba a jiya muna yin magana akan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake rerawa a wurin maulidai da kuma sauran wurare wato na tarurruka na alkhairi cewa wannan yabo da ake ya samo asali ne a cikin addinin musulunci har muka faɗi cewa yaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matsayi a cikin wannan addini idan ka ji alkur'ani ko hadisi ya soki yabo to yabo abin zargi ya soka wato irin yaban maguzawan kafiran mushrikai ƙurayshawa kenan irin su abdullahi ibnu abi wahabin irin su musafi'u dan abdulmanaf irin su abisalti irin wannan yabo shine yabo na zambo a zagi mutumin kirki a yabi mutumin banza a yi ashar a yi batsa a yi zambo a yi karya to irin wannan yaban alkur'ani da hadisi suke suka amma yabo mai kyau shine irin yaban hassanu dan sabit allah ya kara mar yadda da kuma yaban abdullahi dan abi rawaha allah ya kara mar yadda da kuma yaban ka'abu dan maliku Allah ya kara musu yadda waɗannan su ne masu yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yan uwa duka jiya mun yi bayani akan wannan wato abin da ya kamata mu gane shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun ya koɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da ma'aikinsa kuka yi imani to ku yi kokari ku tsaye da sallah wadda ita ce ginshikin addini as-salatu imaduddin farkon abin da ake nema a wurinku kenan na biyu ku kula da ibada azumi zakka hajji na uku Allah ce waf'alul khaira ku aikata alkhairi to hanyoyin alkhairi ba su da iyaka sadaka hanyar alkhairi ne sada zumunci hanyar alkhairi ne bin iyaye da kyautata musu hanyar alkhairi ne neman ilimi hanyar alkhairi ne karantar da ilimi din shi ma aikin alkhairi ne karatun alkur'ani aikin alkhairi ne karantar da shi aikin alkhairi ne manzo Allah ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ziyarar salihai da waliyai da bayin Allah aikin alkhairi ne ziyaratu arbabi tuqa murhimun yubri wa miftahu abwabil hidayati wal khairi tona rijiyoyi da bohol bohol aikin alkhairi ne gina gidajen marayu da taimaka musu da tsaya musu akan sha'anin karatu aikin alkhairi ne aurar da gwagware da taimakonsu aikin alkhairi ne gina masallaci aikin alkhairi ne gina makarantu shi ma aikin alkhairi ne aurar da 'yan mata su ma waɗanda iyayensu ba su da ƙarfin da za su aurar da su shi ma aikin alkhairi ne ba ma ka aurar da su ba ka nema musu mazajen aure makwabcinka yana da ɗiya ta isa aure kai ko kana da hali to ka nema mata wanda zai aure ta shi ma aikin alkhairi ne sulhunta tsakanin mutum biyu da suke sa'insa a cikin sha'anin addini aikin alkhairi ne gyara tsakanin yan uwa abokai guda biyu da suka samu saɓani aikin alkhairi ne taimakon juna wurin biyayya ga Allah shi ma aikin alkhairi ne hakanan karatun lazimi wazifa zikirin juma aikin alkhairi ne yin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kira malamai su zo su ringa gaya mutane irin halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai hakuri ne mai yafiya mai kankan da kai mai kunya mai kyauta mai tawazu'i mai tsafta mai daraja mai kaza wannan duka aikin alkhairi ne sannan yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aikin alkhairi ne ka tafare gagarumi domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ya aikata abin da ya cancanci ya je wuta babu makawa amma da baituka Allah ya canza masa masauki aka wuce da shi aljanna kuma shine wanda babu yadda za a bawa yana cikin kunci ko damuwa ko talauci ko jahilci ko hijabi ya ambaci sunansa ya kamun kaba da shi Allah tabaraka wa ta'ala bai kula shi ba duk halin da bawa yake ciki idan ya kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yabe shi ya yi tawassuli ya kamun kaba da shi Allah tabaraka wa ta'ala zai saurare shi walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasulu lawajadullah tawwabar rahima maulam shi ibrahim Allah ya kara mar yadda yana cewa wa huwa allazi lam yad'u da'in bi zikrihi wa lam yustajab wa zikru ainu talazzuzi
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى ما تخصصا ذكرت الذي بالذكر منه تلذذي نبي بأولياه على كل جيبذي محمد سوى وكنزي وملجئي وسري ومن كل البليات منقذي وهو الذي لم يدع داء بذكره ولم يستجاب والذكر عين التلذذ فيه آدم قد حين تقطأت وسائله ما إن يرى من منكزي ونوح وإبراهيم موسى ويونس وعيسى وإسماعيل والكل جبذي عليه صلاة الله ثم سلامه فإني لوصل المصطفى القوس كالذي عليه صلاة الله ثم سلامه فلاك يوما في سواه تلذذي عليه صلاة الله ثم سلامه أجود بماده فائق لزمرزي عليه صلاة الله ثم سلامه أجسنا بيمن الهاشمي وأنقذي عليه صلاة الله ثم سلامه سلامه لتطر رؤوس الكفر قرا وتنجزي عليه صلاة الله ثم سلامه لتطر رؤوس الكفر قرا وتنجزي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولى مشي إبراهيم الله يقرأ أمر يدعي وهو الذي لم يدعو دائم بذكره manzo Allah sallallahu alaihi sallama shine mutumin da yake babu wani mai addu'a wanda zai yi addu'a ya hada da ambatan sunansa walam yustajab a ce halara bata amsa masa ba wa zikir wato ambatan manzo Allah sallallahu alaihi sallama ainu talazzuzi shine ainihin jin dadin rayuwata akwai inda yake cewa ukarriru taslimal habibi talazzuza zaka ji an kana karanta diwani alaihi salatu lillahi summa salamu alaihi salatu lillahi yace karka dauka basira ce ta kare ake ta maimaita abu yace a dadi nake ji ina fadi bihi da albarkan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wato kattiba adamu aka karbi tuban annabi adamu lokacin da ya tuba hina taqadda wasailu a lokacin da igiyoyin da zai kama ya tuba Allah ya amshi tubansa duk sun tsitsinke ma in ya ramin munakizi ya duba ya hanga ya hango ya gano babu abin da ya kamata ya rike Allah ya karbe shi sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama to a jiya yan uwa musulmi idan ba a manta ba mun yi magana cewa da yawan mutane suna zato cewa yaban manzon Allah sallallahu alaihi sallama waka ne kawai to ba haka bane yaban manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba waka bane kurum kamar yadda ake zato kamar irin su ishiriniya din nan irin su alburda irin su hamziya su witriya su diwani yanzu idan ka buɗe diwani kana duwa za ka yi ta karo da ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin diwanin na akwai ilmai ladunniyai akwai zurfafan ilmai wahabiyai akwai haƙiƙoƙi kudusiyai akwai shari'o'i muhammadiyai akwai asrarai akwai hasake akwai addu'o'i akwai munajati ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin diwani din sannan a cikin diwanin nan akwai dafa'i akwai jalabi akwai taskiri akwai waɗansu zurfafan ilimai waɗanda ba mai iya fahimtar su sai jikin madadin shehun da ya rubuta littafin ba kuma mai iya gane su duk larabcinsa sai wanda ya sha daga madadin jikin shehu akwai kalmomin da larabci baya fassara su ko hazaka ko zalaka duk sanda wani karambani ya faɗa waɗanda suka san abin za su yi dariya a gefe su ce ya akasa ma'anan wato alal misali ayoyi waɗanda shehu radiyallahu ta'ala anhu yake sarrafa su a cikin diwani akwai laqad ja'akum laqad ja'akum rasulun min anfusikum yace faminna atana mursalan wa huwa rahmatun min allahi maula al-khalqi fil barri wal fulki Allah tabaaraka wa ta'ala ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un yace fa inna wujudal mustafa wa kitabihi la akbaru ala'in bi zainin yu'arrafu lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sai yace wa inna ilahal khalqi adraja hubbahu ala hubbi khairil khalqi ya man yuwabbihu lokacin da Allah tabaraka wataala ce wa man yutir rasula faqad ata Allah sai ya ce kaza da'atul hadi ka da'atu rabbihi wa tazkaruhu tazkaruhu wa huwa musrihu lokacin da Allah tabaraka wataala ya ce wa rafa'ana laka zikraka sai ya ce wa qad rafa'a al maula al ali jalla zikruhu wa qad zayyana al insana khalqan misaluhu lokacin da Allah tabaraka wataala ya ce walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin sai ya ce walillahi izzun بعده لرسوله وللمؤمنين المقتفين لشارعه da Allah tabaraka ta'ala ce wa ma ramaita iz ramaita sai ce ramaita wa rabbi ma ramaita wa innaha sifatu jalalin lil jalili fala ma'awa da Allah tabaraka ta'ala yace qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin sai yace wa ma waladar rahmanu fa huwa ubaiduhu fa jalla ilahi laysa shay'un kamislihi lokacin da Allah tabaraka ta'ala ce summa dana fata dalla fa kana qaba qausain au adna sai ce dana fata dalla duna kaifin fa innahu taqasar an hazainikal jabarutu to idan ka dawo hadisai kuma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka zaka ga da yawa radiyallahu ta'ala anhu baitukan sa hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali akwai wani baiti daya da shehu ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu warbahu annabi amin a cikin diwanin farko taisir rusuli ila hadratar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wannan baiti shehu radiyallahu anhu ya gwada bajinta sa kwarai a wurin sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi sayati zamanun la yazalu wa ummati wa ma qala fi isa suluwul li hizbihi a gani ko sayati zamanun sayati din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗa yace sayati zamanun alan nasi ko sayati alan nasi zamanun al'akhizu fihi bidinihi kalqabidi alal jamri lil amili fihi ajru 50 a wata riwaya ajru 70 qalu ya rasulullahi minna aw minhum qala bal minkum li'annakum tajiduna alal khairi awanan wa hum la yajiduna awanan wato abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sannu zamani yana nan yana zuwa idan wannan zamani ya zo duk wanda ya rike addininsa da kyau to kamar ya rike garwashin wuta ne a hannunsa yan duniya za su addabe shi sai ya saki dole duk mutumin da ya rike addini da kyau to kamar ya jinki garwashin wuta ne ya rike garwashin wuta a tafin hannunsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikin kwarai sallah azumi zakka hajji zikiri salati karatun qur'ani za a bashi ladan mutum hamsin ne sai sabai suka ce ya rasulullahi mutum hamsin irin mu ko kuma irin nasu na zamanin su sai manzo Allah ce a mutum hamsin irin ku a wata riwaya ma mutum saba'in sai sabai suka yi mamaki sai manzo Allah ce dalili ku kuna da mataimaka wato a cikin lamarin addinin ku amma a wannan zamanin su ba su da mataimaka waɗanda ake gani kamar sun damu da addinin su suke nema su cutar da su ku kuwa a yanzu matan kuma Allah Allah suke ku je yaƙi ku yi shahada mutum zai fita yaƙi matarsa ce za ta shirya shi ta sa masa kaya ta ɗauko takobinsa ta rataya masa su kuwa a wancan zamanin da za su zo ƙarshe musulmi ‘yan uwansu ne suke cutar da su a wata riwaya kuma tati ayyamun lil'amili fiha ajaru hamsina wasu kwanaki suna zuwa ƙarshen zamani duk wanda ya bi Allah duk aikin da ya ladan mutum hamsin za a bashi cikin sahabbai wannan hadisi abu dawud da tirmizi suka rawaice shi daga hadisin abi sa'alabata marfu'i to wannan shi ne hadisi na farko a cikin wannan baitin sayati zamanu a gaba sai ce la ya zalu la ya zalu dinnan shi ma hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa la tazalu da'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wadansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba a ƙarshen zamani suna bisa zahirin gaskiyar addini mai zagin su ko mai cutar da su ba zai taɓa damun su ba zai yi duk abin da zai basu ma san da shi ba hadisi na uku shine cewa ummati sayati zamanu la yazalu wa ummati shi ma wa ummati hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ummati kalmabar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu al'umma ta kamar ruwan sama ne ba a sani ba ruwan farko ne fa alkhairi ko ko ruwan ƙarshe a wata riwaya khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fil wasadil kadaru yayya al'umma ta farko da ƙarshe tsakiyar ta gurbata a nan yake wannan shine hadisi na uku sayati zamanun shine sayati alal nasi zamanu la yazalu shine la tazalu da'ifatun min ummati wa ummati shine ummati kalmadar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu sannan wa ma qala fi isa suluwul lihizbihi ishara ne zuwa fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yudrikanna al-masiha min hadhihi al-umma aqwaman innahum lamislukum aw khairun minkum wallahi al-masihu dan maryam annabi isa alaihi salam zai riski waɗansu mutane daga cikin wannan al'umma waɗannan mutane da zai riska wallahi irin ku suke ko kuma ma wallahi sun fi ku in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so uku yana faɗa aw khairun minkum aw khairun minkum aw khairun minkum sai ya ce walan yukhzi Allah ummatan ana awwaluha wal masihu akhiruha Allah ta'ala ba zai kunyatar da al'umman da ni nazo a farkon ta ba al masihu kuma yazo a karshen ta kaga ya irin wannan bajinta na shehu radiyallahu ta'ala anhu warḍahu annabi amin baiti ɗaya ne amma hadisai guda biyar kai ko da ma babu wannan a ce babu maganan ayoyi a cikin diwanin babu hadisai a ciki ai yawan salatoci kawai da gaisuwa da yake mikawa ga halar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi yana cewa bi kasrati taslimi alal mustafa fuqutu saboda yawan mika gaisuwa da nake yi ga annabi abin zaben Allah nazarce malaman zamani na yan uwa yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana janyo mutumin da ya cancanci shiga wuta Allah ya gafarta masa ya yafe masa menene dalili ka abu zuhair duk mai karatu ya san tarihin Ka'abu dan Zuhairu lokacin da ya waka ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zambace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ganshi ya kashe shi annabi ya halatta jinin sa da annabi ya halatta jinin sa ashe dan uwansa ya ji labari shi ko dan uwansa ya musulunta sai ya same shi ya ce kai ya akai kai haka menai kaji kaji kaji abinda ka faɗa annabi ya ji kuma wallahi ya ce duk inda aka ganka a kashe ka kuma kai ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zaki yace a kamo a daji wallahi kiftar ido za a kamo shi saboda ka sai ka shirya shi sai ya dinga boye boye ta boye boye ta boye boye kawai sai Allah ya masa muwafaka ya samu mayafi kato ya rufe jikinsa ba a gane shi sai ya taho gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu annaba a masallaci a tsakiyar sahabbai amma ba a gane shi ba yana zuwa kawai sai ya fara rera baituka wannan dai yabo din nan da ake gani kaman haramun ne to waɗannan baitukan su suka kubutar da shi abinda yake cewa banat su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun isruha lam yubda makbulu هوياتي في رسول الله راغبة محبتي في حبيب الله راقية هويتي في رسول الله راغبة محبتي في حبيب الله راقية وأنا سؤاد فقلبي اليوم وتبود متيم إسرها لم يبدى مكبود وما سؤاد قناة البين إذ راهنت إلا أجنى جديد الطرف مكهول هيفاء قبلة أجزاء دبرة لا يشتكى إسر منها ولا أولو وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني أنك ما شغول تسأل جوات جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لما قتلوا فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن منفؤول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم وكل ما قدر الرحمن مفؤول أنبئت أن رسول الله أو أدني والأفو عند رسول الله ما أمول أنبئت أن رسول الله أو أدني والأفو عند رسول الله ما أمول أنبئت أن رسول الله أو آدم والأفو عند رسول الله ما أمول مهلا هداك الذي أهداك نافلة القرآن فيه ها مواعظ وتفصيله مهلا هداك الذي أهداك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل إن الرسول لسيف يلتدى به مهند من سيوف الله ما سلوله إن الرسول لسيف يستداء به مهند من سيوف الله ما سلوله إن الرسول لنور يستداء به مهند من سيوف الله ما سلوله إن الرسول لنور يستهداء به مهند من سيوف الله ما سلول هلا ذوياتي في رسول الله راغبة محباتي في حبيب الله راقية
sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta jininsa ya yi ta kama kame musamman lokacin da ya ji an kashe abokin shi ibnu khadan domin su biyu ne suka yi waƙar zambo suka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta jininsu to da ya samu labarin cewa an kashe ibnu khadan sai ya tambaya ya ce wai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya fi tausayi ya ka ce masa abubakar ya fi tausayi to shine sai ya ruga gidan abubakar da daddare a boye ya rufe fuskarsa ya je ya roƙe shi ya ce masa kaji kaji kaji kaji ina so in yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a kuma in sallama masa in musulunta amma ga halin da nake ciki sai shi sayyidina abubakar ya sa shi lulluba fuska ya zo da shi ana zuwa manzo Allah yana zaune a masallaci a cikin sahabbai sai sayyidina abubakar ya ce rajulun yubayi'uka ya rasulullah ga wani mutum na zo da shi zai ma cappa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya miko hannunsa shi wannan ka'abu dan zuhairu yana kama hannun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sai kawai ya cire abin da ke fuskarsa sai aka tattaso da takuba sai manzo Allah ce a dakata a kyale shi mutum a cikin masallaci dakin Allah ya kama hannuna za a kashe shi to shine ya fara banat su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun israha lam yubda makbulu har inda yake cewa umbi itu anna rasulallahi au adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu inna ar-rasula la sayfun yustaba'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu yana zuwa wurin umbi itu anna rasulallahi au adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu sai manzo Allah yana cewa sahabbansa isma'u isma'u isma'u ku saurara ku jiya ku saurara ku ji ku saurara kuma shi wannan bargo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lillibe ka abu dan zuhairu yana girmama wannan bargon yana mutunta shi yana kulawa da shi da'iman wannan bargo ka abu baya son rabuwa da shi a cikin gidansa ɓoye shi ke a wuri mai kyau har zamanin ma'awiya ma'awiya ya aiko wa ka'abu ya ce masa bi ina burdata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ka'abu zo ka saida mana da bargon da manzo Allah ya baka sai ka'abu ya ce ma kuntu la usira bi saubi rasulillahi ahada wallahi tallahi ba zan taba zaben wani daya akan bargon manzon Allah ba kawai saboda ka zama khalifan musulmi sai ka bani kuɗi sai in ɗauki bargon annabi ai ba kuɗin ba bargon annabin kai ma ya fi ka ni a wurina ba wai kuɗin ka ba ba wuya yayyayi ka abu yake sai da bargo lokacin da ka abu ya rasu sai ma wuya ya sayi wannan bargo a hannun 'ya'yan ka abu ya siya dirhami dubu ashirin wannan bargo shine bargon da khalifofi har yanzu suke yin amfani da shi wannan kasida ta ka'abu dan zuhairu ita ce asalin alburda ita ce ainihin kasidar da ake kiranta alburda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi bargo saboda cewa da yi innar rasula la nurun yustaba'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu amma kasidar imamul busiri ko busairi wadda nake kiranta alburda wato maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tazakkur jiranin bizi salamin mazajta dam'an jaramin muqulatin bidani wannan sunanta albur'a ba alburda bane albur'a ake kiranta saboda ya rubuta ta ne lokacin da ya wani rashin lafiya matsananci kamar zai rasu to shine ya rubuta ta kuma ya rubuya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ciwon kafa ne manzo Allah ya shafi wurin sai kawai ya farka ya ga ya warke shi ne ake kiranta asidatul bur'a shi ne za ka ji maulan mushe ibrahim allah ya kara mar yadda a cikin diwaninsa yana yabo yana tawassuli da wannan bargo da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kabu yana cewa wai bi burdatikal uzuma ajasta limadihin ajizni bi bardillah da nahu lahibu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقنا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقنا إلى ما تخصصا شفاعتك العلمى لمثل فكلنا شفيئا فإن اليوم جئت أنيب شفاعتك العلمى لمثل فكلنا شفيئا فإن اليوم جئت أنيب وترفعني ولترد أني فإن يكن سواك نسيبي ما أتاني نسيب إذا ردي المختار أني فلم أبل مقاله شات ويك هند غضوب وإن سألوني عن حبيبي ومذهبي جوابي رسول الله حين أجيب وإن سألوني عن حبيبي ومذهبي جوابي رسول الله حين أجيب إذا بخل الممدوح يوما فإنني حبيبي وممدوح الكريم وهوبه أنت به كل المدام إيافئا وشركا وشيخا قد ألاه مشيب ببردتك الأذمى أجزت لمادهم أجزني بفرد لا دناه لهيب ببرداتك العظمى أجزت لماده أجزني ببرد لا دناه لهيب ببردتك العظمى أجزت لماده أجزني ببرد لا دناه لهيب تقول ألا يا نار بردا مسلما لذا الأبد كوني ما أقام عسيب عليه صلاة الله ثم سلامه يمزق أجل البغات كريم عليه صلاة الله ثم سلامه هو في بالأمداد ويفيد عليه صلاة الله ثم سلامه فإني لديه بالسناء خبير خديب وقوال لديه وثامئ وفيد ملاذ العالمين سكوب عليه مآل للكرام وصحبه يهن إلى ما الدلال نجيب عليه مآل للكرام وصحبه يهن إلى ما الدلال نجيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato maulan mushe ibrahim Allah ya kara mar yadda yana yin tawassuli da wannan bargo babba bi burda tikal uzma ina kamun kafa da bargonka mafi girma a jasta wanda ka ba da shi lada limadihin ga mai yabanka ka abu dan zuhairu a jizni ni ma ka sakanta mini bi bardin da sanyi na da nahu lahibu wanda tirarin wuta baya kusanta shi taqulu ka ce da ni ala na'am ya naru ya ke wuta kuni bardan ki zama mai sanyi musalliman amma sanyin ba irin wanda zai cutar ba lizal abdi ga wannan ba barhama abdullahi ma a kama asibu matukan dutsen asibu yana tsaye bai faɗi ba wannan shine amfanin yaban manzan Allah sallallahu alaihi sallama domin mayaka suna da yawa akwai mai yaƙi da alƙalami akwai mai jihadi da harshe akwai mai jihadi da takobi akwai mai jihadi da ransa saboda haka mai yaban annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane zamani shi ma yaƙi yake da harshensa kamar yadda mai yaƙi da takobi yake yi menene dalili imamul qurdubi ya fitar a cikin tafsirinsa cewa lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم su mawaƙa kafirai halakakku da jahilai wawaye sakararru ke bin su a baya to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar sai Ka'ab dan Malik ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yaya Ka'ab ya ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad anzala fi shi'ri ma qad alimta fa kayfa tara fihi ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya saukar da abin da kafi kowa sani a cikin lamarin maganan waka kuma kai ka san ni fa mawaki ne kuma ina maka waka kashi kuma Allah ya zargi mawaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innal mu'mina yujahidu bi nafsihi wa sayfihi wa lisanihi wallazi nafsi bi yadihi laka annama tarmunahum bihi nadhihin nabli yace ka abu ka sani cewa mumini yana yaƙi ne da ransa da takobinsa da harshensa na rantse maka da wanda raina ke karkashin ikonsa kai ka ce waɗannan baitukan da kuke furtawa kamar kuna harbin kafarai ne a cikin zuciyarsu baitukanku suna fita a matsayin kibiyoyi ne shi yasa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka a ranar da zai umrar ban kwana Abdullahi dan Rawaha yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana wani irin tafiya na takama yana takawa ɗaiɗai yana waka annabi kuma yana biye da shi a baya yana khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilu al-hama an maqilihi wa yuzhilu al-khalila an khalilihi yake cewa kai ku ba muri ya'yan arna ya'yan kafirai ku kauce ku ba muri shugaban halitta ya shigo gari ku ba mu wuri yau za mu dinga dukanku da makami kamar Allah ya aiko mu dukan da zai dinga sauke kai akan wuya dukan da zai raba aboki da abokinsa yau za mu yi shi to da sayyidina Umar ya ga haka sai ya ce masa yabna rawaha a bayna idai rasulillahi wa fi haramillahi taqulu shiran yanzu kai Abdullahi dan rawaha a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin haramin ubangiji kake waka kake rera waka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar khalli anhu ya Umar falahi atra'u fihim min nadihi nabl yace kai Umaru kyale shi kyale shi yace wannan baitukan da yake harbuwa a yau zan gaya ma gaskiya sun fi kibiyoyi saurin harbin arna a kirji ka ji fa waka baiti annabi ke gaya sayyidina Umar khalli anhu ya Umar kyale shi ya ci gaba da yi min baiti Umaru wallahi waɗannan baitukan da yake harba su sun fi kibiyoyi saurin samun kirjin arna shi yasa babu wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke babba wanda bai taɓa rera manzo Allah baiti ba dukkan su sun masa waka sai dai kaɗan ko dai a waƙe ko a zube wanda kuma bai rubuta masa waka ba to zaka ga yana kwaikwayon wakar waɗanda suka yi masa waka Jabiru dan Samura yana cewa جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة فكان أصحابه يتناشدون الأشعار في المسجد وأشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ni din nan da kuke gani na zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so ɗari zaka ga sahabbansa suna rera waka kuma a cikin masallaci suna aikata waɗansu abubuwa irin na al'amuran zamanin jahiliya waɗanda ba su taɓa addini ba sai kaga annabi ya yi shiru ya ce kai wani lokaci ma sai kaga ya yi murmushi shi ma annabin sallallahu alaihi wa sallama to wannan su ne hujjoji na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma kowa ya riga ya san ka'idar soyayya tana son waka za ga mutum babban mutum fa mai hankali sosai amma da ya kamu da soyayyar wata yar budurwa sai ga yana yawan jin waƙoƙin indiya ko bai dace ba amma zai gan shi yake jin ka amma waƙa nan ta yi daɗi to ballantana kuma ya boga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani yana iya cewa abin da yasa ba ma son waka ba ma jin irin waɗannan yabo da su sha'irai suke yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana in aka ce meye dalili sai ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aytumul maddahina fa ahsu ala wujuhihim turab duk inda kuka ga mawaka ku ɗebi ƙasa ku watsa musu a fuska to sai mu ce to lallai wannan ba yabo bane mamduhi yabo mazmuni masu waƙar zambo masu waƙar batsa masu sukan addini su ake magana menene dalili dalili kuwa wato sayyidina abbas baffan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa kasida ana kiranta ma alkasidatul abbasiya shi sayyidina al-abbas baffan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma shekara biyu ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an tambaye shi aka ce da kai da annabi waye babba sai ce ya girme ni sai dai an riga haihuwata ya dade da musulunta amma sai boye musuluncinsa ba a sani ba lokacin da ya fito tare da mushrikan makka ranar yakin badar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa muminai duk wanda ya hadu da Abbas kar ya yadda ya kashe shi domin ya fito ne abin tilastawa to haka aka yi ranar fato Makka ya musulunta ya yi hijira zuwa Madina ya halarci yakin Hunain ya halarci yakin Taif ya je Tabuka kuma yana daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da aka dawo daga yakin Tabuka sai ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baya yana ce masa ya rasulullahi inni uridu an amta da haka ya ma'aikin Allah ina so kai min izini ina so in yabe ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa qul la yufadadullahu faka ko la yufdidullahu faka baba na faɗa abin da kake so ka faɗa na yabo a kaina ina roƙon Allah kada ya gaji da bakinka ko kuma ina roƙon Allah kar Allah ya zubar da haƙoranka kawai sai ya shirya ya fara rera waka yana cewa من قبلها دبت في الزلال وفي مستودع حيث يكسف الورق
من قبلها دبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مدقة ولا ألق مدهرا تركب السفينة وقد ألجم ناصرا وآله الجرق وربت نار الخليل مقتتما تجول فيه فلست تهترق تنقل من صالب إلى رهم إذا مدى لم بدا طبق حتى توابيتك المهيمن من هند فأليا أتاتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وداءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الدياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق فنحن في ذلك الدياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق فنحن في ذلك الدياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق
sallallahu alaihi wasallama wannan kasida sayyidina al-abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya rera masa imam al-baihaqi ya fitar daga humaydi dan munhibi cewa ya ji kakansa kuraimu dan ausu dan harisata ya ce na yi hijira zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin yana dawowa daga tabuka sai na ji baffansa abbas dan abdulmutallib yana ce masa ya rasulallahi inni uridu an amta da haka ya ma'aikin allah ni dai ina so kai min izinin in yabe ka sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul la yufaddidullahu faka fadi baba kar allah ya gaji da bakinka ko kuma kada allah ya zubar da haƙoranka sai ya fara ya ce min qabliha ibta fi zilali wa fi mustawda'in haisu yuksafu waraqu to sayyidina al-abbas a cikin iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai bane yayi masa yabo akwai baffansa kuma sayyidina abu dalib mahaifin sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya yabe shi yana cewa wa abyadu yustasqal gamamu biwajhihi simalul yatama ismatul lil aramili لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد كنز الله وأبيض يستسقى الجمام بوجهه شمال اليتامى إزمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفوادل وأبيض يستسقى الجمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الولاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفوادل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى إزمة للأرامل يلوذ به الولاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وعدلين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato abin da shi sai na abu dalib yake cewa wa abiyadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne yustas kalgamamu ana neman shayarwa daga sama ana yin tawassuli bi wajihi da hasken fuskarsa akan Allah ya ruwan sama duk sanda ba ya kalli fuskar manzo Allah ya roki Allah ruwa sai kawai ruwa ya sauka simalul yatama manzo Allah mai taimakon marayu ne ismatul lil aramili kuma shi kariya ne ga mata marasa gata kuma shi kariya ne ga mazaje marasa gata alhullaku halakakku min ali hashimin daga cikin ƴaƴan hashimu ya luzu bihi suna fakewa ne da shi fahum kaga su hashimawa indahu a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ni'matin suna cikin kwanciyar hankali da kuma jin daɗin rayuwa wa fawadili da kyaututtuka kuma sun zarce kowa wato an rawaito cewa kafiran da suke yi wa manzala waƙan zambo akwai abdullahi dan abi wahabi akwai musafi dan abdi manaf akwai abis salti akwai abu sufyan kamun ya musulunta akwai amr ibn al-asi kamun ya musulunta akwai dirar ibn al-khaddabi kafin ya musulunta wata rana ana zaune waɗansu sun yi wa manzo Allah waƙar zambo sai wani ya ce wa sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala uhujul qaumal ladzina yahjunana kai ma ka zambaci kafiran nan da suke zambatan mu karama mana Aliyu sai ya ce a idan manzo Allah ya mun izini sai in sai mutum ya ce ya rasulullahi kai masa izini ya rama mana zamban da ake mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a Aliyu ba mawaki bane shi mayaki ne ina Hassanu Hassanu yana gefe zai ce ana laha ya Rasulallah wannan matsayi ne a bani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu waɗannan mutanen da suke zagin mu suke mana zambo ka san fa iyayen mu ɗaya da su da wuya ka ambaci uban mutum ɗaya biyu baka ji mun haɗe da shi a na ukun ba to idan ka tashi zagin su zaka zagan mun kakanni ne Hassanu kaifa tahjuhum wa ana minhum ya zakai ka zambace su alhali ina cikin su wa kaifa tahju Abu Sufyan ya zakai ka zambaci Abu Sufyan wa huwa ibnu ammi alhali dan baffana ne sai Hassan yayi dariya manzo Allah ya ce yaya Hassan ya ce wallahi la asullan naka minhum kama tusallu sha'artu min al-ajin wallahi ya rasulullahi zan shirya waka zan zage su sosai amma zan zare ka a cikin su kamar yadda ake zare bakin gashi a cikin farin gari ba zan taba taba wani kakanka ko in zungure ka ko ta ina ba amma su kam za su ci gidansu yau sai manzo Allah ya ce masa to abinda za a yi ka je wurin abubakar siddiqu fa innahu a'lamu bi ansabil qaumin minka shi abubakar ya san nasaban mu ya san nasaban quraishawa ya fi ka sani saboda haka akwai mutanen da in ka taba su ni ka taba ka je ya baka labari daga nan sai hassanu ya tafi wurin sayyidina abubakar siddiqu Allah ya kara mar yadda ya je ya gaya masa yadda suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya ce to zauna fara ya bara sai ya ce kar ka taba wani da wance amma zagi wance zagiwa ne tsallakewa ne tsallakewanci haka sai na abakar ya dinga yi masa sai da ya kace-kace da waɗannan larabawa da suka zambaci manzala sallallahu kuma ya kace-kace da iyayensu lokacin da ƙuraisha suka ji zagin da hassanu ya musu a waka suka ce wallahi wannan ba shi yayi ba abu wurin abubakar yi abubakar ne gaya mai abubakar ne gaya mai sannan ya taɓa yi wa manzala sallallahu alaihi waɗansu baituka guda biyu waɗannan baituka guda biyu da hassanu yayi sai da aisha siddiqi Allah ya kara mata yadda ta taba maimaita su a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yazo ya kama fuskar ta ya sumbanci tsakanin idanuwanta abinda ta ce bayan ta yaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kana wallahi kama kana sha'iruhu Hassan ibn Sabit sai manzo Allah ya ce menene Hassan ya ce ta ce mata yabdu fi dajil bahimi jabinuhu yaluhu misla misbahid dujal mutawaqqidi faman kana aw man za yakunu ka ahmadin nizaman li haqqin aw nakalan li mulhidi wai jabinuhu goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata yabdu duk lokacin da ya bayyana fiddajil bahimi a cikin dare wanda yake mai tsananin duhu yaluh sai ka ga yana bayyana yana haske misla misbahi duja wato kwatankwacin fitilar da aka kunna ta a cikin duhun dare almutawakkidi a bar kunnawa ya ce faman kana wai wane ne wanda matsayinsa ko martabarsa kamar ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama aw man za ya kunu ko kuma wane ne ma'abocin daraja da ɗaukaka da martaba ya kunu da zai iya kasancewa ka ahmadin kamar annaba ahmadu bushra isa nizaman lihakin a wurin tsara constitution na gaskiya auna kanan ko kuma wurin iya horo da hukunci mai tsanani na azaba limurhidi ga kafiri wanda yake mabarnaci ita wannan kasida ana kiranta misbahid duja sannan ya taɓa yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata kasida ana kiranta atana ba'da ya'sin yana cewa nabiyun atana ba'da ya'sin wa fatratin min ar-rusul wal awsan fil ardi tu'badu fa amsa sirajan mustaniran wa hadiyan yaluhu kama la hasqilul muhannadu wa anzarana naran wa bashar jannatan wa allamana al-islam fallaha nahmadu har inda yake cewa wa ma faqadal maduna misla muhammadin ولا مثله حتى القيامة يفقد أقر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوه ويشهد وذم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشك له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ولو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم أزموه ومجدوا وشك له من اسمه ليجله fazul arshi mahmudun wa haza muhammadu wannan fa duka sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam suke rera masa waɗannan baituka sannan akwai ka'abu dan malik ya taba rusa yaki da baiti biyu baiti biyu yayi waɗanda za a yi yakin da su a guje suka yadda makamai suka zo suka tuba suka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne kabilar dausu waɗanda suka zo suka musulunta saboda tsoron baitukan ka'abu abin da yake cewa a baitin قضينا من تهامة كل وطر وخيبر ثم أجملنا السيوف تخبرنا ولو ندقت لقالت قواضئهن دوسا أو سكيفا يتي من بيا بقات الزوجي يمو أياكم كرور مكة من بيا بقات الزوجي يمو أياكم خيبرة sannan kuma yanzu gashi nan mun falle ta kubba ta kubban nama har magana suke yi suna cewa yanzu ba abin da ya rage mu yayyanke mu girbe sai kabilar dausu ko sakifu suna jin wannan baitika suka rugo wurin manzo Allah sallallahu alaihi suka ce mun musulunta mun tuba anan zaka san cewa lallai baitika suna da girma kwarai yan uwa ya kamata mu dakata anan saboda yanayin lokaci da yake hararan mu wannan shine hujjoji ne ban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suke yi ko da an ga auren maulidai ana yaban manzo Allah sallallahu alaihi to ga inda ya samo asali in Allah ya kai mu gobe kuma sai mu ci gaba da magana akan ayyukan da ake a wurin maulidi shine su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubayda na farij karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu antal giyasu likulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أصحابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Assalamu ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillah an saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga baki Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna. Sai gobe dan Allah kai mu za ci gaban karatun wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.